أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا لهدي أكو قوة بقي هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya daidai da goma ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi masalam shekara ta wato dubu biyu da goma sha tara satin da ya gabata mun tsaya akan wato aya ta arba'in da tara zuwa ta hamsin a cikin suratu al'an'am shafi na ɗari da talatin da uku a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan aya ta arba'in da tara zuwa ta hamsin muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagoran mu cikin wannan karatun da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a duk cikin ayyukan mu gaba ɗaya muna fatan Allah ya karɓi rayukan mu muna akan haka Allah ya sanya aljanna firdaus ta kasance makoman mu da mu da ku gaba ɗaya alaran ma in ka shirya Allah ce qul la aqulu lakum indi khaza'inullah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون أساسين دي قباتا منكرنتا واتو آيوين دي سوكا قباتا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون mukace ala akwai qira'a fala khawfa alaihim Abu Ja'far ya karanta da ita to ba Abu Ja'far bane shine Imam Yaqub daga cikin al-Qurra al-Ashara an gane ko dan saboda nisbatul qira'a zuwa ga wanda ya ruwaito ta abu ne wanda yake wajibi da an kace fala khawfun alaihim babu tsoro akan su mun ce waɗansu malamai suna ganin kiyama ake zance ko ba haka ba a cikin aljanna babu tsoro a gare su sannan babu bakin ciki domin abinda suke bakin ciki Allah ya yaye shi wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin wato tajri min tahtihim al-anhar wasu malamai suka ce a nan duniya ake nufin fala khawfun alaihim irin tsoro na kafirai sai zamanto amun ne makhsus dan Allah ya ce alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm ulaika lahumul amn wa hum muhtaduna an gane ko sannan ba su jin bakin cikin abin da ya wuce domin da sun tuna sakamakon da Allah zai yi musu sai su manta domin suna samun natsuwa ne da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub abin da wadansu malamai suka faɗa kenan wallahu ta'ala a'lam Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Ƙulka ce da su, la aqulu lakum ba zan ce da ku ba, indi khaza'inullahi taskokin arzikin Allah a wajena suke, an gane ko? Domin suna son su tirsasan manzo ya yi musu waɗansu abubuwa waɗanda suna daga cikin taskokin Ubangiji. Suna son kaza, suna son kaza su ce sai an maida musu dutsen safa ko duwatsun makka sun zamanto zinariya sannan da sun yi imani, ko ba haka ba? to ba zan ce muku khaza'inullahi taskokin Allah a wajena suke ba wala a'lamul ghaiba ba zan ce da ku na san gaibi ba mun yi bayanin abin da an gaibi da kuma nau'uka na gaibi al-mutlaq da al-muqayyad a satin da wato ya gabata an gane ko wala aqulu lakum inni malak ba zan ce da ku ba ni mala'iki ne a cikin suratu hud ya zo wala aqulu inni malak a cikin wato qissa ta annabi nuh alaihi salam sai malamai suka ce to me yasa can aka kawo wato ba kawo wato lakum ba dan ka kawo shi wadan suka ce a'a tabi'a ce ta larabci ana iya shafe kalma mai hankali zai iya gare ta tunda yana magana da su ba sai an kawo lakum ba waɗansu malamai suna ganin cewa a'a lokacin annabi nuhu farkon annabta ne an gane ko akwai sabani annabta ta farko ko ko kasancewa shi manzo na farko lokacin kafirci to amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine karshen annabawa to wannan qadiya tana bukata ai takidin ta domin shine karshe al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina to tana bukata ai takidin ta domin shine na karshe ko ba haka ba wasiya ta karshe wala aqulu lakum indi malak wala aqulu lakum lakum lakum indi malak shine abin da su malamai suka tafi akan shi an gane ko ba zan ce da ku ba ni mala'iki ne mun yi bayanin asalin kalima ta al-malak a satin da ya gabata da wannan ne mu'tazila suke cewa wato mala'iku sun fi ‘yan adam don annabi sallallahu alaihi wasallam ya kore makan sa khaza'inullah da ilmul ghaib wala aqulu inni malak sai suka ce to kenan mala'iki ya fi mutum ko mala'iku sun fi mutane dalili kuma wala aqulu lakum inni malak ina fata an fahimta to amma waɗansu malamai sun tafi cewa a'a wato mutane sun fi mala'iku domin ɗan adam yana da shawa shi yasa yake sabon Allah ya istighfari waɗansu kuma malamai sun tafi cewa a'a wato feyin bayi daga cikin wato bayin Allah kamar annabawa sun fi mala'iku amma kuma sauran gaba garin mutane ba za su fi mala'iku ba waɗansu malamai suka ce wannan duk ba sai an je wajen wannan ba qadiyya ce wanda ko ka santa ko baka santa ba ba za ta cutar da kai a cikin addininka waɗanda suka ce mutane sun fi abin nan mala'iku suka ce Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita annabi Adam an gane ko wato akan mala'iku don ya ce wa iskulna lil mala'ika tisjudu li Adama an yi musu umarni da su yi masa sujada da sauran dalilai da suka basuwa waɗanda dai kowa ya kokarin abin da nashi wallahu ta'ala a'lam in attabi'u illa ma yuha ilai ba komi nike bi ba sai abin da aka yi mini wahayi waye masa wannan wahayi Allah ta hanyar Jibrilu shi Jibrilu Allah ce fa auha ila abdihi ma auha kenan yi masa wahayi shi ko Allah ce inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di babu matsala shi jibrilun nan zai zo da sako ne wanda Allah ya turo shi don an ce yayi wahayi wato kamar da aka ce innahu laqawlu rasulin karim in an ce maganar rasulin karim muta'in samma amin shi jibrilu ba maganar shi bace ta asali a'a an bashi sako ne ya isar zuwa ga manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ana bin mubashin matsala mai girma in attabi'u illa ma yuha ilayya ba komi nike bi ba sai abin da aka yi wahayi ibnu hazm al-zahiri wanda mun ba ku labarin sa wata mazhaba ce daga cikin mazhabobi wanda ɗalibai ilmi suna ganin ta sai su rungume ta saboda ibnu hazm rahimahullahu ta'ala yana yana yawan saba ma malaman fiqh to ɗalibai in suka ga mazhabar shi lokaci sai su ɗauke ta saboda ƙa'ida ta khalif tu'raf to ya kamata a yi hattara da wannan ga dalilan ibnu hazm ga dalilan malamai ibnu hazm yace to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in attabi'u illa ma yuha ilayya kenan kiyasi domin su gusu da kiyasi ba kiyasi kuma bai daga cikin abin da Allah subhanahu wataala yayi wahayi ko a ce an fahimci wani abu cikin nasu yace bai daga cikin ma yuha ilayya dan haka bai halatta ayi aiki da shi ba yace wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun da fasiqun da zalimun kamar da suka zo a cikin suratul maida yace to duk wannan yana nuna cewa ba a yi hukunci sai da abin da Allah ya saukar shine alqur'ani da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kaga ibnu hazm ya sa mutane gaba to da dai sauran nasoshi da yake kafa hujja da su da kuma hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kafa hadisi wanda yazo wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa sakata an ashiya'a Allah ya bar waɗansu abubuwa rahmatan lakum ghayra nisyan rahama ne gare ku ba tare da mantuwa ba ko ba dan mantuwa ba fala tabhasu anha ka koyi bincike dan haka ka zo ka ce nassi ana iya istinbatin mas'ala kaza wa ya saka sakata an ashiya wannan hadisin duk da yake akwai sabani wajen malaman hadisi an ruwaito shi daga Salman ɗaya daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam wato yana cikin sunan Tirmidhi kuma Imam al-Baihaqi ya kawo shi da Imam Ibn Majah da Imam al-Hakim amma an yi sabani shin maganar sa ce ko ko magana ce ta manzo sallallahu alaihi wa sallam sannan an ruwaito shi daga Abu Sa'laba al-Khashani shi ma an yi sabani shin magana sace ko ta manzo Imam al-Hakim ya fitar da shi a cikin al-Mustadrak da Imam al-Baihaqi da Imam ad-Daruqutni sannan kuma Imam al-Haythami a cikin Majma'u zawaid ya kawo shi kuma Abu Darda shi ma ya ruwaito shi Imam ad-Daruqutni ya fitar da shi da Imam al-Hakim cikin al-Mustadrak da Imam at-Tabrani duk inda ta kai ta kawo ne a ƙarshe Sheikh Nasiruddin al-Albani ya ce wannan hadisi ne hasanun kenan ingancin shi ya tabbata To in an ce gaskiya kenan babu zancen ayi kiyasi ko ayi istinbati har yanzu ibnu hazm ya daga cikin dalilan da ya kafa akwai hadisi na Talha bin Ubaidillah wanda wani bakon Balarabe ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi menene Allah ya farlanta min aka ce da shi khamsu salawatin fil yawmi wal layla salloli guda biyar hal alayya ghairuha yace la sannan ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mi kuma sawmu shahri ramadan da azumin watan ramadan hal alayya ghairuhu aka ce la illa an tatawwa sannan kuma az-zaka ya ka tambaye shi da zakka hal alayya ghairuha la illa an tatawwa sai ya koma ya juya yana cewa wallahi la azidu ala hadha wala anqus ba zan ƙara ba ba zan rage ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi aflaha in sadaqa ya ci nasara in yayi gaskiya ibnu hazm ce to kai kaji bakin waɗannan su ne abubuwan da ake bukata an ce ba sai yayi kiyasi ba ba sai yayi wannan ba zai shiga aljanna ina fatan kun fahimta to malamai ba su bar ibnu hazm haka nan ba dan saboda mas'ala ce mai nauyi dole za mu dan shiga cikin ta dan mu kawo dalilan malamai sai an yi hakuri na farko malamai suka ce nafsi wato yana da abin da ake ce ma al-mantuq yana da abin da ake ce ma al-mafhum al-mantuq shine abin da aya ta yi furuci da shi karara ta zo da shi an gane ko tana da al-mafhum shine abin da an fahimta cikin nafsi to malamai sun kasa wannan mafhum gida hudu mafhumukin nan akwai al-mafhumul aula shine wato abin da nafsi ya bari an gane ko to wanda bai kawo ba ya fi girma sannan akwai almusawi wanda daidai da nassi yake ko da nassi bai kawo shi ba sai aiki ya su to cikin su kowane akwai wanda haƙiƙi ne qat'iyyan akwai wanda malamai sun ce an zato na iya shiga cikin shi to sai a hada su dan ibnu hazm ya ce inna dhanna la yughni min al-haqq shay'a alhali ya manta da dhannu kala biyu ne akwai dhannu yaqini wanda ko yana kusan yaqini ko yana yaqinin akwai dhannu kuma wanda a matsayin dhannu don Allah ya ce alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim sun da su waɗanda suka yi yaƙini ba ko ne irin zunnu bane ya zo ake nufin zato irin yadda Ibn Hazm ya tafi akan shi wallahu ta'ala a'lam sai malamai suka ce to menene alman wato mafhumul aula wanda abinda ba a kawo ba ya fi girma a wajen iyaye sai Allah ya ce fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma kakkace ma iyayenka tir ko kace da su tar ko kace da su kash ko kace da su ayya kun ga abinda aya ta ce ko to ta kawo zancen bugu to idan mutum ya bugi mahaifin shi sai mun je mun nemo nafsi koko da wannan aya ya isa mai hukunci wanga aya ta isa kaga mafhumul aula kenan balle ma bugu tunda an ce fala taqul lahum uffin Allah subhanahu wata'ala ce wa ashhidu zawai adlin minkum wato ku shaidar da zawai adlin mutum biyu masu adalci daga cikin ku to in mutum ya shaidar da mutum hudu kaga yayi ko bai yi ba mafhumul aula qadalla abu sakina sannan Allah ce fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu zarratin kaga kwayar zarra ko ba haka ba to ina ga wanda ya kawo abin da ya kai dutse babban dutse abin da suke cewa montai shi ko ya hukunce shi za a yi hisabi ko ba za a yi hisabi ba kaga ko da nasi bai kawo shi ba babu dalilin da a cewa wai shi kenan aya ta yi shiru akan wannan to kaga wannan yaqini muke da shi mafhumul aula sai malamai suka kawo tsari na biyu mafhumul musawi wanda daidai shi da abin da nasi ya kawo innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman wadanda suke cin dukiyar marayu ta hanyar zalunci to an ka ce ya kuluna to sai mutumin da ya je ɗauki duke maraya ya kunna mata wuta kaga ai da cin da kunna wuta duk hukuncin su guda ya ɓata duke maraya za a yi masa hisabi da tashi a kiyama mun fahimci wannan da kyau ko saboda masalu ne kuma kan a ce ya kuluna wani ya ce ci an fahimce ni a'a ba wai sai ka je wajen mai abinci ba sa samu abinci da ka ɗauki kuɗin maraya kan gina gida ka ci dukiyar marayu shi yasa kuke an ce sun ci kuɗin talakawa ba ana nufin sun je da su a cikin resto ba ko wurin cin abinci sun ci abinci a'a sun ɗauki dukiyar sun yi amfani da ita ai hasara don wasu na irin wannan fassara sannan Allah ce wallazina yarmuna almuhsanati waɗanda suke jifar almuhsanat mata afifai waɗanda ba sa jina an gane ko kamammin mata to namiji ba a kawo shi ba shi ko namiji na daidai da mace wajen mutunci ko ba haka ba sai ibnu hazm ya ce a'a nan alfuruj ake nufi almuhsanat kenan sun shiga cikin lafazi aka ce a'a المحسنات to shi farji yana zama tuwa al-ghafilat al-mu'minat farji yana zama tuwa mu'min kuma ghafil kaga wannan bai yi ba abu na uku wanda al-mafhum shine wanda malamai suka kawo wanda ake ce ma shi mafhum ne amma ba a da yaqini akan sa amma mafhumul aulani hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Barra dan Azib yana cikin sunan Tirmidhi da Abu Dawud ya kawo shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi dabbobin da ba su yin layya arba'un la tajuzu fil adahi sai yace al-awra'u bayyinun awaruha wanda take makamniya an gane ko al-awra wanda take abin da mai ijiya dai bayyinun awaruha wadda makamta ijiya ta dai ta bayyana to kaga nan sai mu ce to yanzu me ya hukunci wanda ba ta gani gaba daya makamniya kaga mafhumul aula ko ba haka ba to shi ibnu hazm sai mu tambaye shi to yanzu makamniya ita me ya hukunci to tunda nafsi an faɗi al'aura ba a kawo wannan ba kaga sai malamai suka ce mafhumul aula sai dai suka ce wannan ba mu da yaqini don makamniya inda ya dabba ce mai ita zai iya kula da ita ya ba ta abincin da za ta fi wadda take da ijiya ɗaya da za ta nemi kanta abinci shi yasa mu ce yaqini bane amma aula kuma fil ghalib kashi 99 cikin 100 mafhumul aula wannan zai fi karfi sai suka kawo na hudu wanda shine na karshe cikin mafhum wanda shine daidai suke amma kuma akwai dan shakku akwai hadisi ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Salim wato ya rawaito shi daga babansa sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam yana cikin sahih al-Bukhari akwai hadisi na Abu Huraira da Ibn Umar yana cikin sahih Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man a'taqa shirkan lahu fi 'abdi wanda ya yantar da shirkan wani sashe kenan daga tarayya ne ko fi 'abdin nabawa fakana lahu malun yana da dukiya yablughu thaman al-abdi wanda dukiyar nan za ta kai daidai dukiyar bawa kuwima alaihi za a kimanta shi kenan in kashi 30 gare cikin 100 sai a nemi kashi 70 cikin dukiyarsa a kawwama qimatal adl za a yi mai kima ta adalci fa u'tiya shuraka'uhu za a ba waɗanda suka yi tarayya cikin bawan hisasahum nasu kaso ko rabo wa ataqa alaihi al-abd sai bawa ya intu gare shi idan mutum in ya yantar da bawa sauran za a biya su ko da sashe ya yantas to shikenan duka gaba ɗaya ya yantu don mi don shari'a tana da buƙatuwa zuwa ga shari'a wa illa in ko bai da dukiya faqad ataqa minhuma ataqa sashen da ya yantas ya yantu ina fata an fahimta to sai malamai suka ce to nan miyan hukuncin abdin nan bawa aka ce to menene hukuncin mace in baiwa ce sai suka ce hukunci ɗaya ne domin mi domin kasancewa mutum namiji ko mace bai da wani bambanci cikin yantarwa sai waɗansu malamai suka ce a'a akwai ɗan shakku da zai shigo kaɗan duk da yake daidai suke saboda namiji yana iya zamantowa shugaba mace ba za ta iya zamantowa shugaba ba ta musulmi sannan wajen shaida namiji yana da matsayin da mace ba ta da shi wajen jihadi namiji yana da matsayin da mace ba ta da shi sai suka ce to nan wannan shakkun ya shigo tana yiwa shin da mace da namiji ake nufi ko ko dai wato nan namiji kawai ake nufi to kaga dai wannan yana nuna cewa nassi ba a yin tsaye a ce bakin abin da ya zo cikin nassi a'a istinbatin da aka yi in ya dace to za a yi amfani da shi a yi amfani da shi an gane wannan da kyau ko to sai malamai suka yi ibnu hazm raddi yanzu na an kawo mafhumu ne ga raddu dukkan da malamai suka yi mishi saboda ku shirya ko dan gobe in kun samu masu wannan akida akwai hadisi na abi bakra yana cikin sahihul bukhari yana cikin sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yaqdiyanna hakamun bayna ithnayn wa huwa ghadban kadai daga cikin ku ya hukunci tsakankanin mutane wa huwa ghadban yana cikin hushi to sai malamai suka ce to shi ibnu hazm a wajen shi nan an faɗi hushi to idan ba hushi bane menene hukuncin alhaqbu da haƙarami da qafun da ba'un mutumin da yake jin kashi ya dame shi da alhaqnu mutumin da yake jin fitsari da mutumin da yake jin yunwa ta, ta dame shi da mutumin da yake cikin tsananin farin ciki da su mai hukunce su a an ce wa huwa ghadban ne dan a nuna maka duk abin da yake damun mutum ya hana shi hukunci ba wai dole sai na shi hushi ba kaga wannan raddi da malamai suka mai ibnu hazm kenan raddi na biyu akwai hadisi na matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummul mu'minin Aisha wannan hadisin yana cikin sahihul bukhari yana cikin sahih muslim wata mata ce da aka ce ma imra'atu rifa'a sunanta inji malaman hadisi tamima bint wahb ta auri abdurrahman bin zubair sai ta zo ta kawo kara ta ce inna ma ma'ahu mithlu hudbati thawbi shi abin da ke tare da shi kamar hannun riga ne tana nufin wato bai biya mata bukatarta hudba da hababba ne shi yasa laraba suka ce ya ta'allaka bi ahdabi kaza ya ratayu ga hannun rigar wani yana neman ya taimake shi idan tana rufin dai bai biya mata bukata to yanzu ita ta ce sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurce ta hatta ta zuqi usailatahu wa yazuqa usailataki sai ya take ki mace in dai wani ya aure ta bayan wani ya sake ta saki uku bi za a yi kumci sai wani ya ya aure ta aure sahihi an gane ko sannan kuma ya take ta to yanzu nan an nuna cewa sai ta abin nan. To shi ko Alƙur'ani ya ce fa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra fa in tallaqaha fala junaha alayhi ma an yataraja'a sai Qur'ani ya ce in ya sake sakinta to sai malamai suka ce to shi Qur'ani ya ce in ya sake sakinta to kai ko malam Ibn Hazm sai muqaddarta mutumin nan ya sake wannan mata shekara goma sai Allah ya masa rasuwa ya halatta ta koma ga wancan ko bai halatta ba a mazhabar Ibn Hazm lam yutalliqha kenan wannan takin da ya masa bai da wani amfani sai ta sake wani aure wancan miji ya sake ta kaga babu faqihin da zai baka wannan matsala ko kuma illi'ani suka yi da ita da mijin tona ta aura na biyu to yaya hukunci shi wanda yana da ilimin ya aure ta ko ba zai aure ta ba muna da sabani wajen malamai li'ani saki ne ko ba saki ba ko sai ya sake ta to kaga wannan ibnu hazm ko wannan matar bayan wancan ya take ta sai san nemi wato ta bashi fidiya fi mafsadat bi wato a raba auren to ya halatta bayan ya take ta tunda yanzu ba fasu ba talaku ne an kai ba zai aure ta ko ba zai aure ta ba kaga raddi ne zuwa ga ibnu hazm kai tsaye kaga babu wanda zai bada wannan fatawa in ba ibnu hazm ba malaman fiqh suke kawo wani lughus ya kamata mu kawo muku shi a cikin wannan karatu shine cewa shin namiji yana idda ko bai idda to waɗansu sun ka ce namiji ya za a yi a ce namiji ya yi idda ai namiji bai idda ko sai malamai suka ce namiji yana idda to kaga za a yi namiji ya yi idda tunda bai haila ko ba haka ba wannan mas'ala ta fahimtar laka ta kamu da shi namiji yana idda cikin hali guda biyu hali na farko shine mutum yana da mata hudu sai ya saki daya wannan matar da ya saki sauran nawa gare shi uku yana da damar ya aure kai tsaye bai da damar yayi aure sai waccan ta kare idda dalili kuma mace in bata kare idda ba tana mi tana gadon mijinta saki na ɗaya da saki na biyu na uku an san da ba za ta gado shi ba an gane ko to amma in saki wanda za ta iya dawowa ne ita tana idda inda zai inda zai aure wata waccan tana idda sai ya mutu mata nawa masu gado nawa ya bari biyar kuma haramun ne a gade shi kenan namiji yana idda na biyu suka ce mutumin da ya auriya sai ya sake ta in yan nan tana cikin idda ko ya saki kauna kauna tana cikin idda tunda musulunci ya halatta a auri a cikin musulunci ya halatta a auri yar uwa bayan an saki yar uwa sai dai yan abin yana yiwa in za su baka don musan akwai wahala ko ba haka ba to yanzu waccan tana idda ya halatta ka auri waccan bai halatta ba sai yar uwarta ta kare idda kaga ashe namiji yana yin idda wallahu ta'ala a'lam kadibi mukhtasar khalil akwai tadakhulul idat iddodi za su ga cikin juna za ka ga bayani na abin da ya shafi idda ba na wannan iddan namiji ba an gane ko har yanzu akwai hadisi na Aisha wanda ya tabbata a cikin sahihul Bukhari a cikin sahih Muslim kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wato man mata duk wanda ya mutu wa alaihi sawmun akwai azumi a kansa sama anhu waliyyu waliyinsa zai masa azumi sai akwai kuma riwaya ta Ibn Abbas tana cikin sahihul Bukhari da Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana wani mutum ya zo ya ce inna ummi matat wa alaiha sawmu shahr ramadan wata mata wato mamata ko mahaifiyata ta rasu wa alaiha sawmu shahr akwai azumin wata a kanta afa aqdihi anha shin zan biya mata bashi qala na'am manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce eh fadainullahi ahaqqu an yuqda bashin Allah fi shi fi cancanta a biya sai malamai suka ce na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kiyasin bashin dan adam da bashin Allah ta hanyar kowane ana biyan sa to ibnu hazm yazo ya ce ba a yi kiyasi kaga wannan magana ta saba maganar manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin wata riwaya wata mata ce ta zo ta ce inna ummi matat wa alaiha sawmu nadrin wata mata ce ta zo ta ce mahaifiyata ta rasu alhali kuma akwai azumi na bakance kanta to shi yasa malamai suka yi sabani waccan riwaya ta ce namiji kuma ta ce azumin wata amma bata faɗi azumin watan Ramadan bane ko ko azumin bakance ne shi yasa Sheikh Nasiruddin Albani a cikin Ahkamul Jana'iz yace in ana biyan mamacin ka bashi na azumin bakance ba bashi na azumin watan Ramadan ba dan da yawa sai a ce wai in mutu ya mutu cikin watan Ramadan sauran azumin za a biya masa wannan bai wato wato akwai rauni ga wannan magana saumu nazar shine an wajibi mutumin da ya dauki alwashi amma saumu na Ramadan Allah ne wajibta ma ba a ramka ba mutum sallah ba a ramka ba mutum azumi inda ya mutu mun fahimci wannan da kyau ko wallahu ta'ala a'lam dan haka dai wannan ɗaya ne daga cikin maganganun malamai su ko alqur'aniyun sun kace a'a wata riwaya an ce namiji ya zo ya tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam wata riwaya an ce mace shi yasa muka ce ku watsar da hadisan nan sai mu ce a'a shi manzo mai bada fatawa ne dubban mutane da suke zo masa ya za namiji yana iya zuwa yayi tambaya kuma bayan shi mace ta zo ta yi tambaya ko kai mace tana iya zuwa ta yi ma tambaya kai dan qur'ani kin bayan ta namiji zai maka tambaya kuma a ba su amsa to menene matsalar Allah ya tsare mu da irin waɗannan munanan aƙidu an gane ko to dan haka dai malamai suka ma ibnu hazm raddi cewa wato akwai bashin Allah an kamanta shi da bashin bawa kenan dan haka kiyasi ya tabbata a shari'a har yanzu akwai hadisi na Abu Huraira wanda yana cikin sahihul Bukhari yana cikin sahih Muslim an gane ko akwai wani sahabi da yazo ana kiransa Damdam bin Qatada wato Imam an-Nawawi cikin Tahdhibul Asma' wal Lughat ya kawo sunan wannan mutumin faqala sai ya ce ya rasulullah ya kai manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare ka wuli dali gulamun aswad matata ta ta haifi tsabaki fa qala hallaka min ibilin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kana da raqumi qala na'am yace ina da raquma qala ma alwanuha menene launin ta qala humrun yace jaci qala hallaka fiha min awraq shin cikin su akwai wanda yake aura wanda yake wato kusan baki baki ko baki min alwurqa shine wato nau'i wanda yake kusanta zuwa ga baki qala na'am yace eh fa anna zalika sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ta ina ya zan baki qala la'allahu naza'ahu irqun yace tana yiwa tun cikin kakannin shi daga asalin sa na samu qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce fala allabnaka hadha naza'ahu kenan tana yiwa danka hadha naza'ahu wannan irqun shine ya cirato shi aw la'allahu naza'ahu irqun a cikin wata riwaya kenan kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kiyasin cewa dan adam wato in dan bai yi kama da mahaifin shi ba tana yi yayi kama da kakan shi ko kakan mahaifiyar shi kan dan ka mata ka ta haifi da ka ce kai wanga bai kama da ni kaga rikici ya tashi a zo zuwa kotu da justice da gidan alkalai ina fata an fahimta da haka in babu hujjar matarka tana zina wannan ba hujja bace ai hattara jama'a har yanzu akwai hadisi na Umar ibn al-Khattab an gane ko wannan hadisin Imam al-Hakim ya kawo shi a cikin al-Mustadrak da Imam al-Baihaqi da Imam al-Tahawi sannan kuma wato Imam Ahmad ya kawo shi da Imam Ibn Hibban da kuma Imam Ibn Abi Shayba da Imam Darimi da Imam Abu Dawuda da Imam Nisa'i an gane ko don saboda hadisin yana dauke da wani fiqh shi yasa aka bi wato turuq din shi akwai qadiyya mai girma cikin shi sana'atu amran aziman Umar ibn al-Khattab yace na aikata al'amari mai girma fa qabbaltu wa ana sa'im na sumbanci iyali na ina da azumi fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace ara'aita law tamaddat tamaddat ma'an da dai ka kurkura ruwa a bakinka ko ka kuskura ruwa yadda wadansu suke cewa wa anta sa'im kana da azumi akwai wata matsala qala sai sai sayyidina Umar radiyallahu anhu yace fa qultu la babu wata matsala la ba aka bizalik fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam hada manzo Allah sallallahu alaihi wannan shi ma hukunci shi irin haka dan haka dan mutun ya sumbanci matarsa in dai mani bai fito ba to shi kina azumin sa nan ina fata an fice su wajen masu albani matukan mutum ba takin matarsa yayi ba to azumin shi bai kare ba ko da ko mani ya fitar masa an gane ko wannan qadiya ce ita ma mai girma to wannan sai sai a'a da ka wato sun binci masa ka azumin ka ya kare ga hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka sai an yi hattara wajen bada irin waɗannan fatawoyin To, raddi ne suka yi ma Ibn Hazm, suka ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi kiyasin kurkura baki da sumbantan mace, saboda kowanne daga cikinsu farko ne na abin da zai sa ka wato azumin ka ya karye, amma kuma azumin ka bai karye ba. Kaga kiyasi ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi na wannan mas'ala, don haka dole sai an binciki wannan. Har yanzu daga cikin raddin da malamai suka yi ma Ibn Hazm karara akwai hadisi na Abu Huraira wanda na cikin Sahihul Bukhari na cikin Sahih Muslim. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yabulanna ahadukum fil ma'i da'im. Kadai daga cikin ku yayi fitsari a cikin ruwa a da'im wanda bai gudu, thumma yaktasiru fihi, sannan yayi wanka a ciki. An gane ko a riwaya ta Imam Muslim wata riwaya thumma yaktasiru minhu ko yayi wanka daga gare su. Kenan fihi ya shiga ciki, minhu ya ɗebo duk ɗaya saboda mi saboda akwai najasa a ciki riwaya ta Jabir kuma tace tana cikin sahih Muslim la yabulanna ahadukum fil ma'i rakid kada daga cikin kai tsari a cikin ruwa wanda bai gudu ar-rakid da ad-da'im alladhi la yajri an gane ko to sai malamai suka ce to kai ibnu hazm kaci hadisi abin da zuwa shi shi kadai za a aiki kada yan koyi fitsari a cikin ruwa to kenan da mutum zai dauko misali tano tano na fitsari ya zuba a ciki wannan ya halatta gare shi tunda cewa an kai kakkai fitsari kai tsaye to amma in ɗiba fitsari aka aka zuba ko da ton goma ne aka zuba babu matsala tunda da bai magana kan wannan ibnu hazm yana da magana bai da magana dan haka ɗalibai sun yi hassar har yanzu a cikin matsalolin da malamai suka yi ma ibnu hazm raddi akwai matsala ta gado ibnu hazm da yazo cikin matsala ta gado an gane ko sai mas'alatul aul saboda akwai sabani tsakankanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta faru a zamanin sayyidina Umar radiyallahu an wata mata ce ta mutu an gane ko da wannan mata ta mutu sai ta bar mijinta miji nawa gare shi rabin dukiya tunda ba ta da yaya ba ta da uwa ba ta da uba ko ba haka ba kuma sai ta bar ƴan uwanta biyu mata ukhtaha shi miji yana da rabi walakum nisfu ma taraka azwajukum ko ba haka ba illam yakul lahunna walad su ko ƴan uwa mata suna da as-sulusani an gane ko to yanzu in aka kasa dukiya aka ba miji kashi rabi an ka kasa ta shidda aka ba shi kashi daya uku nawa za su saura uku to su kuma su samu su da ba ke to haka ba ko wanne daga cikin su kuma yace ba zai ba zai ba zai wazo ba zai hakuri ba aka zo gaban sayyidina Umar ana tafkar kici da rigima sai ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baffan manzon Allah wato al-Abbas yake ce masa sayyidina Umar ni abin da nake gani da a ce wannan mata da san mutu ta bar bashi ne mutum bakwai suke biyar ta bashi ita ko kowanne daga cikin su yana binta dinari ɗaya ɗaya to kai kuma da ta bar dinari shida ya zaka yi da su ya ce a'a zan kawai in ɗauki shidda in ɗan rarraba musu kowa in bashi daidai gurgurdon abin da ya samu ko ba haka ba sai ya ce to haka ya kamata kai cikin rabon gado shi kenan sai aka ɗauko mas'alatul aure saboda ba za a ba wannan ba a ba hana ma wannan shine ake ce ma muhafa in ji malaman zauri da swadun ne wato ɗanɗane ba in ji malaman zauri to ibnu hazm sai ya ce tare da ibnu abbas shi ibnu abbas sai ya ce a'a ana uqaddimul aqwa zan gabatar da mafi wato mafi karfi miji ya fi waɗancan ƴan uwa karfi dan haka zan bashi uku su waɗancan in basu kawai in ce haka sai ibnu hazm ya ce to mu can mun kai ya saba mu jamhurus sahaba sai malamai suka mishi raddi suka ce to can kace akwai al aqwa akwai wata mas'ala cikin rabon fi wato gado da ake kira al minbariya ana kiranta al minbariya inji malamai suka ce saboda sayyidina ali radiyallahu anhu wata rana ya fara khutba ya ce alhamdulillahi alladhi yajzi kullu nafsin bima tas'a wa ilayhi al ma'ab war ruj'a sai ji wani mutum na cewa shin idan mutum ya mutu an gane ko yabbar mata yabbar mahaifin shi da mahaifiyarsa sannan yabbar wato ƴaƴa mata guda biyu haka za a yi sayyidina aliyu kawai yana cikin khutba sai ce sara sumunuha tus'an sai ci gaba da khutbarsa to in ba mai ilimi babu wanda zai fahimta me aka ce to wannan qadiya menene matsalar ta iyaye guda biyu in mutum ya bar su fali kulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka kowanne yana da sudusi kenan za a kasa dukiya kashi shidda a ba mahaifi kashi ɗai a ba mahaifiya kashi ɗaya albintani su kuma suna da asulusani ko ba haka ba to cikin shidda yan ka ba su sulusani shine hudu to kuma akwai azzaujatu mata to yanzu in aka sa kashi shidda aka ba su to ita mata ba ta samun komai to yaya za a yi kuma in an ka ɗauki shidda aka buga wato tunda yanzu su iyaye suna da abin nan shidda ita mata tana da takwas an ka ɗauki shidda da takwas sai a ɗauki takwas a bar shidda an gane ko to sai a ɗauki uku wanda an rabuwan ƴaƴa sai a wato ƴaƴa guda biyu sai a buga takwas so uku ashirin da hudu in an buga ta ashirin da hudu iyaye sun ka ɗauki nasu an gane ko abin da zai yi saura na waɗancan ƴan uwa ne ita mata ba ta da komai sai malamai suka yi aulu suka ce za a ƙara uku domin ashirin da hudu wato wato takwas ɗinta shine uku na tunda uku so takwas ashirin da hudu sai a yi auli a ƙara sai a ba kowa na shi sai malamai suka ce to anan kai ibnu hazm shin cikin su wanne ne ya kamata wani na akwa wani na za a tunkuɗewa mata za mu tunkuɗe ko ko ƴaƴa guda biyu za mu tunkuɗewa ko ko iyaye za a tunkuɗewa kaga dole nan sai an yi wato aulin nan da ibnu hazm bai so sai malamai suka masa raddi a cikin mas'alar gado ta karshe shi Allah ce fa in kunna nisa'an fawqa sanataini falahunna thulutha ma tarak an gane ko ƴaƴa sun zamanto nisa'an fawqa sanataini sun fi biyu falahunna thulutha za a ba su wato biyu bisa uku to to in guda ce tana da nisfi To in biyu ne fa tun da fauka sana sai ne Allah ya ce sai malamai suka ce to so me hukuncin su sai aka ce a'a ko ma karshen sura mata ƴan uwa guda biyu Allah yake cewa yastaftunaka qul illahu yuftikum fil kalala in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad fa in kanat ithnatayn falahuma thuluthani mimma tarak kaga ƴan uwa in sun zama to ƴan uwa ne suna da thuluthani balle ƴaƴa na ciki min babi aula ya kamata a basu as-thuluthani an gane ko don haka waɗannan matsaloli ne waɗanda sai malamai matsala kuma wanda ta shafi riba ta ƙarshe shine hadisi na Ubada dan Samit wanda cikin sahihi Muslim yana cikin sunan Tirmidhi Ubada dan Samit yake cewa nahan nabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah kina da aminci Allah tabbata a gare shi ya hana an bai'i zahabi bil zahab a sai da zinariya da zinariya wal fiddati bil fidda da azurfa da azurfa wal burru bil burr da burru da burr wani nau'i ne na wato alkama in ji waɗansu malamai was sha'ir bil sha'ir da wani nau'i na alkama da alkama duk dai suna tafiya wat tamr bil tamr da kuma dabino da dabino wal milh bil milh da kuma gishiri da gishiri illa sawa'an bi sawa'in sai dai a sayar da su daidai tiya da tiya marba da marba ainan bi ainin zati da zati kowane yana tsaye ba sai an je wancan wuri an dawo ba faman zada duk wanda ya ƙara awis zada an gane ko sai malamai suka ce ko ya nemi a ƙara masa ko ko dai fa wanza da auza da ko wanda ya ƙara kuma ya nemi a ƙara masa bayan ba a cika masa ba faqad arba yayi riba zahiriya sun kace to riba ba ta shiga sai cikin waɗannan abubuwa guda shidda banda su babu wani abu shi yasa ko wajen zakka suke cewa kuɗi ba su da zakka saboda mi saboda zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu dola babu naira babu kaza babu kaza da wannan ne wani zai dauka sai ka ja bada fasa ce wani malami ya ce babu zakka kuɗi ka san masu kuɗi su ba su haka ta an samu wani malami ya ce zakka kuɗi babu ta to ka aje in ka tsaya ran tashi alƙamu bai da zakai da kuɗi to ibnu hazam sai ya saba ma malamai gaba ɗaya yake cewa har shina izgili gare su yace to wajen illa wanda za ta sawa a ce a yi kiyasin wani abu akan riba malamai sun yi sabani sabanin nan nasu ya nuna cewa su kansu suna wato ba akan gaskiya suke ba saboda Imam Malik rahmatullahi alaihi yake cewa illa ta riba a cikin abinci shine al-iqtiyat wato al-iqtiyat wal iddikhar shine al-iqtiyat ya zama to abincin mutane wanda suke ci wal iddikhar kuma suna iya aje shi kaga haƙi abincin mutane ne ko nan da abincin mu ne wal iddikhar kuma ana aje shi to kenan kaga shi ma zai shiga cikin riba domin ya samu wannan illa an gane ko Imam Shafi'i yace a'a at-ta'am shine abin da ya zamanto ana dandana shi amma ban da ruwa ba za su shiga ciki ba don in mun ce at-ta'am ruwa ma ta'amun ne don ya ce wato falamma fasala talut bil junuzi qala inna allaha mubtalikum bi nahar faman shariba minhu fa laysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man iqtarafa ghurfatan yadi sai malamai suka ce to imam abu hanifa da ahmad bin hanbal yace al-kayl wal wazn sai ce to kaji imam malik yace al-iqtiyat wal iddikhar cikin abinci domin cikin zinariya da azurfa sun kace as-samaniya abinda ake saye da shi da sayarwa kenan ko dola ne ko zinariya ne amma cikin abinci Imam Malik ya ce al-iqtiyat wal iddikhar Imam Shafi'i ya ce at-ta'am Imam Abu Hanifa ya ce al-kayl wal wazn a wata riwaya ta Hanabila at-ta'am sai Ibn Hazm ya ce to gidan Allah wani ya ce kaza wani ya ce kaza da shi ne yan Qur'ani suke cewa sai malamai suka ce a'a Ibn Hazm kai ne kai nisa da nassi na manzo sallallahu alaihi wasallam domin dukkan su ba sun yi magana ne akan sabon su ba dalili kuma akwai hadisi na Ma'mar bin Abdullah yana cikin Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace at-ta'amu bit-ta'ami mislan bi mislin abinci da abinci kenan kaga da Imam Shafi yace at-ta'amu yana da hadisi ingantacce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Sa'ad bin Abi Waqqas da ya aika wani ɗaya daga cikin yaran sa yaso musu abinci sai ce kashi yazo as-sa'amu bi sa'abi kai ya ƙara kai ya rage kai ya dada kai ya rage asar ke yana cikin muwatta kaga wannan ƙari ne akan wannan hadisi duk da yake abun ga asar sun suna da yawa sannan kuma akwai hadisi na Hayyan bin Ubaidillah wanda yana cikin al-Mustadrak na Imam al-Hakim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa kadhalika kullu wato ma yukal aw yuzan duk abinda ake aunawa in an ce yukalu kaili kenan alwaznu abinda ake aunawa da nauyi yukalu abinda ake aunawa da abin awo kamar tiya yace duk ya shiga cikin riba ibnu hazm da ga wannan hadisi ya buge shi sai ce wannan hadisi ne da'ifi shi yasa kakka yi amfani da cewa ibnu hazm na cewa hadisi kaza da'ifi ne ka dauka a'a sai an yi bincike don duk hadisin da ya saba mazhaba shi zai ce da'ifi ne an gane ko kamar yadda sha'ir yace yamanin idza laqaita za yamanin wa illa qita ma'addin fa adnani in ya ga mutanen Yaman ya ce mutumin Yaman ne in ya ga mutanen Adnan ya ce shi ma dan bani Adnan ne kamar yadda zo cikin muqama fataratan ya wataratan ya tani ila qayan ghassara ko ina da yazo gida ne kadibi littafin da Ibn Hazm ya rubuta Hijjatul Wada ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Suhaib al-Karmi yayi rubuta bincike akan Ibn Hazm da mazhabar shi da irin raddin da ya masa to kaga wannan riwaya wa kazalika kullu ma yukalu aw yuzan ta nuna cewa ashe illar riba ta zo alkailu da alwazn kenan wato al-ahnaf da kuma al-hanabila ba su yi kuskure ba akwai hadisi na abi huraira da abi sa'id al-khudri wanda ya tabbata a cikin sahih al-bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura wani daga cikin wato mutum da ake wato ɗaya ne daga cikin ƴan uwa bani wato adi fasta'amalahu ala khaybar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ista'amalahu yanne me ya aiki ya aza shi kenan shugaba akan khaybar faqadima bi tamrin janib sai yazo da tamr da bino janibin kyakkyawa fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace a kullu tamri khaybar hakaza dukkan tamr na khaybar haka yake qala la yace wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a'a inna nashtari as-sa'a bis-sa'ain muna sayan as-sa'a sa'i ɗai da sa'aini da sa'i guda biyu min aljam'i daga aljam'i an ce aljam'i kalima ce ta zo taruwa amma ne abinda ake nufi al-tamrul mutafarriq wato dabino wanda an ka har haɗo wanda bai da kima da daraja kaga dole sai ka san larabcin hadisi sannan zaka fassara hadisi ina fata an fahimce ni fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taf'alu yace kada ku yi haka walakin mislan bi mislin sai dai ku sayar da shi tamka da tamka aw bi'u hadha ku sai da wancan naku wanda bai da kyau din ko mai kyau din washtaru bi thamanihi sai ku sai wanda kuke so wa kadhalika mizan haka abinda ake wato aunawa kaga dai har yanzu lafazi na aunawa ya tabbata cikin hadisi ingantacce dan haka yan zahiriya ku yi hattara da su bincike yana bukatar ka kalli mas'ala ta ko ina sannan ka bada dalili kar ka zo kai ka dauki hadisi ka ce ka fahimce shi zaka yin bayani wallahi dalibai a tashi zuwa karatu a koma ma manya manyan littattafai a koma ma manya manyan malamai domin akwai abin da ake cewa as-subutu wad-dilala nassi kafin a kafa hujja da shi yana da hali guda hudu ko ya zamanto sai an kalli as-subut ya tabbata ko bai tabbata ba ya an ce Allah ya ce sai an tabbatar da wannan aya tana cikin alqur'ani don shi alqur'ani tabbatacce ne hadisi sai an tabbatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce to abu na biyu sai ad-dilala dilala kuma shine shin hukuncin ya tabbata ko ko bai tabbata ba sai ka iske nafsi ya tabbata amma hukuncin an yi sabani wa yas'alunaka wato yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru' To alƙuru'u din ayat ta tabbata, amma an yi saɓani menene alƙar'u, wasu sun kace al-tuhuru, wasu sun kace al-haizu. Matsalar ba ga nassin take ba, amma kalmar da ke cikin nassi tana ɗaukar ma'ana daban-daban. To a gana kace ba a samu saɓani. Allah shi mun mai kyau. Sannan kuma in ana son a gano illa malaman usulul fiqh sun yi babi masalikul illa guda goma ne nassi da kaza da kaza ga yadda ake yi a gane abu kaza ya zamanto illa saboda shi zai taimaka maka yi kiyasi in ba haka ba da yawan abubuwa za a zo a cikin zamanin nan a ce babu su a ce maka zakka babu dola a ce maka giya mutum na iya shan wanda babu ta zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don ba a ce whisky ba sai a ce maka a'a kullu muskirin haram duk abin da ke taba hankali haramun ne don haka ya zama to whisky ko su gudaye ko ma menene duk ko menene ina fata an fahimce ni su gudaye ba Hausa bane wai wato turanci ne na Ingilishi suk and die ka sha ka mutu kuma mutane suna sha suna mutuwa Allah ka taimake mu. To, in attabi'u illa ma yuha ilayya, ba komai nake bi ba sai abin da Allah ya mini wahayi, an gane ko? Qul hal yastawi al-a'ma wal basir, kace da su shin al-a'ma makaho wanda bai gane shari'a ba shine makaho anan ba ana nufin wanda bai da ido ba, an gane ko? Wanda ya fahimci abin da Allah ya ce shine al-basir, wanda bai fahimci abin da Allah ya ce ba shine al-a'ma. An gane ko? Afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika al-haqqu kaman huwa a'ma. inna ma yatazakkaru ulul albab ina fata an fice ni wanda ya makamce ma ayoyin Allah kuma za a tayar da shi a can ranar tashi alkiyama makahu wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm alqiyamati a'ma wa nahshuruhum yawm alqiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila Allah shi mu nasari Allah ce to waɗannan ba za su daidaito ba ko nan akwai kiyasi kaga Allah ce makaho ba zai zama to tamkar wanda yake ba makaho ba an gane ko kaga kiyasi kenan kenan ko wanda yake gani zai iya zama towa daidai da wanda yake gani to ina ne Ibn Hazm zai cewa babu kiyasi an gane ko dan haka kuma ido suna iya makamta amma zuciya bata makamta ba fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur shi yasa akwai riwaya da suke yiwa daga Ibn Abbas cewa ƙarshen rayuwarsa ya makanta sai yake yin waɗansu baituttuka yake cewa in ya akhudillahu min ainayya nurahuma fa fi lisani wa qalbi minhuma nuru qalbi zakiyun wa aqli ghayra dhi dakhlin wa fi lisani sarimun kasayfi ma'thur yace in ya akhudillahu min ainayya nurahuma in Allah ya karbi hasken idanuna bana gani fa fi lisani wa qalbi minhuma nuru a cikin halshe da da zuciyata akwai haske qalbi zakiyun wato zuciyata mai kaifin hankali ce wa aqli ghayra bi dakhlin hankali na bai shiga cikin juna ba wa fi lisani a cikin harshe na sarimun ina da takobi saifun sarimun kenan ka saifi ma'fur kamar takobi harshe na yake wanda yake yana katsewa dan haka sai da ilimi kana da ido amma makahi da dama so da ce alqur'ani kai baka haddace komai ba to waɗannan idanun naka musa abin da zaka ce ma Allah ba afala tatafakkarun shin ba za ku yi tunani ba wato malamai sun yi sabani akan wannan alhamza an gane ko domin hamzatul istifhami ce shin ba za ku a wato lil inkar ana musu musun rashin tunanin da suke yi afala tatafakkarun shin ba za ku yi tunani ba malamai suka ce hamzatul istifhami wannan wato tana da alaka ne da jumloli da aka shafe waɗanda cikin siyaki za a iya kaddara su wai ma'ana aghfaltum fala tatafakkaruna ko ko a arattum fala tatafakkaruna an gane ko sai ya zamanto jumlar ita ce ta bayan alhamza amma an shafe ta za a kaddara ta waɗansu malamai suka ce a'a wato ita fa'ul ita kamata ta gabaci alhamza wato fa afala tatafakkaruna wato ya kamata a yi fa'un ne a yi afsu Allah ya kawo waɗansu abubuwa qul la aqulu lakum indi khaza'inullah wa la a'lamu al-ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya qul hal yastawi al-a'ma wal basir to ga asfikin abin da an kai fala tatafakkaruna to amma kuma a saboda tambaya ce to sai an ka gabatar da ita kenan bayan waɗancan ababen fala tatafakkaruna ba za ku yi tunani ba sai aka kawo a hamzatul istifham wadan suka ce a'a ita hamzatul istifham tana da alaka da jumloli a arattum shin kun kai da kai fala tatafakkaruna ba za ku yi tunani ba tunanin nan ko dole ya kamata a yi shi akwai hadisi na ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha yana cikin sunan Ibn Hibban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace laqad nazalat alayya al-laila ayatun wata aya ta sabka a gare ni wailul liman qara'aha a kalima azaba bone ya tabbata ga wanda ya karanta ta walam ya tafakkar fiha bai yi tunani a cikin ta ba in yace wannan aya tana yana nufin wato wadda ta zo da kalima ta tafakkur tana yi wa ayoyin sun sabka gaba daya amma wannan aya ita ce ake zance don ita adda mawdu'in ga dan qur'ani yace to ai ayoyin kuma an ce ba aya guda ce ta sabka suna da dama suka sabka a lokaci guda ina fata an fahimce ni dan haka ne wannan tunanin dole ya zan wajibi kai tunanin wanda ya halicci sammai da kasai don ka san makomaka inna fi khalqis samawati wal ard واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار suna daga cikin ayoyin da limammai ga sun zo karantawa ko ba haka ba da limami ya tashi inna fi khalqis samawati wal ard amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna dadin karatu gare su ko ba haka ba afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna turja'un ko ba haka ba dadi gare su wato awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin dadi gare su amma in kace malimami wada cikin suratul yunus sai ce a'a shi yasa ayoyin da wani limami yake karanta kowa ya san su bai fita daga cikin su ka kara mana ka dan samu sababbi mana bi Allah ya ce al-rahma wa anzir bihi alladhina
الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع أفلا لعلهم يتقون kaka koma da mu baya Allah ran yana tare da alqur'ani kuma yana wani wuri ina fata an fahimce ni alqur'ani ba ayin ribos a samar shi ariyar wa an dirbihi kai gargadi da shi shi alqur'anin nan wato zamiri na kuma zuwa ga alqur'ani ko da ba faɗe shi ba domin can waɗansu wuraren Allah ya faɗi cewa da alqur'anin za a yin gargadi ko ba haka ba hadha balagun linnasi ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين أنقال ونكو هو أنذر به كي قرقئي دشياك النبي صلى الله عليه وسلم الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم waɗanda suke jin tsoron an yuhsharu da an da yuhsharu fi'ili ne sai a ce masdar munsabiq ko masdar muawwal kenan ya khafuna al-hashra ila rabbihim wato an yuhsharu ta'wilin shi za a yi sai kuma masdar al-hashra an gane ko shine sai malamai suka ce to anan in masdar muawwal yazo za a shahi harful jarri wato asalin khafa akwai min an gane ko ta khafu min Allah kana jin tsoron Allah to in ya zama to masdar munsabik ne to ba a kawo min sai a shafe shi inna Allah la yastahi an yadriba masalan to wai inna Allah la yastahi min darbil masali sai aka shafe min din saboda al masdar al muawwal ko al masdar al munsabik kerere wanda aka buga inda malaman zauri an gane ko wa anzir kai gargadi bihi da shi al qur'ani in kana son tafsirul qur'ani bil qur'an duk kalimar da ka ci karo da ita za ka iya kallon menene munasabarta da sauran ayoyin alkur'ani domin nan kaga an zirka yi gargadi in muna so sai mu samu wato almuta'alliqat da almahsufat da almushtaqqat an zirka yi gargadi in za a yi gargadi ana buƙatar wanda zai gargadi ko babu to inna ma anta nadhir wallahu ala kulli shay'in wakil wa za a yi ma gargadi na an ce alladina yakhafuna an yuhsaru ila rabbihim su ne masu imani ko to a'a hatta da kafirai sun shigo ciki don mi don Allah ce tabarakal ladhi nazzala al-furqana ala abdihi li yakuna lil alamin nadhira kaga ya shafi kowa da kowa da mi za a yi gargadin da alqur'ani li tunzira bihi wa dhikra lil mu'minina ko ba haka ba kenan shine a ina ne za a yi gargadin za a yi gargadi a duniya da lahira ko ko a duniya kawai za a yi gargadi ne a duniya kawai don gargadi a lahira ba zai yi amfani ba ina fata an fahimce ni kenan a nan duniya na za a yi gargadi ga mutane a nan duniya amma a lahira babu gargadi awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akum an-nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimin min nasir shi yasa tafsirin alqur'ani in kana so in an yi umarni da wani abu to ka duba ina fa'ili ina maf'uli ina masdar ina wato zarful zaman ina zarful makan ina ayoyin da za su taimaka maka kaddara shi a cikin alqur'ani sai zaman to mawdu'i ne a al-inzar sun kace al-i'lamu ma at-takhwifi shine ka sanar da mutane wani abu amma tare da tsoratar da su wato fa kullu i'lamin wato inzar walaysa kullu inzarin i'lam wato dukkan gargadi in an ce an gargade ka to kana tare da sanarwa amma ba tare da tsoratarwa ba shi i'lam ana iya a sanar da kai ba tare da an tsoratar da kai ba amma bai yiwa a yi maka gargadi ba tare da ni ba tare da an wato sanar da kai ba domin sai an sanar da kai da sanar da ka sanin gargadi an gane ko dan haka dai a takaice bainahuma umumun wa khusus wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim ka gargadi a'a fa kullu inzarin ilam wa laysa kullu ilamin inzar ina ganin na juyar da su kawai kuma yace kaji ya zuya muna abubuwa na karatu wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim ka gargadi waɗanda suke tsoron a tayar da su ila rabbihim zuwa ga ubangijin su al khawfu yakhafuna al khawfu wato nan mawdu'i ne na alqur'ani sai ka dauki wannan kalima ka ɗauke ta sai ka yi ga ayoyin da suke da alaƙa da ita maudu'ul qur'ani shin wane su wane suke tsoron Allah subhanahu wataala menene sifofin su an gane ko shin ya halatta a ji tsoro tsoro kala nawa ne akwai tsoron da zaka yi ma dan adam a matsayin shi dan adam ya halatta Allah ya ce annabi Musa fa kharaja minha khaifan yataraqqab qala rabbi najini min alqawmi adh-dhalimin akwai tsoron da bai dace kai ma bayu ba fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minina ana tsoron azaba wa yakhafuna su'al hisab suna tsoron munan hisabi masu imani ina fata an fahimce ni to kaga sai ka dauki alkhawf an yuhsharu ila rabbihim za a tayar da su ga ubangijin su shi ma mawdu'i ne qur'ani an gane ko menene mawdu'i qur'ani Allah ya faɗi yadda za a tayar da mutane idza shamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat wa idza aljibalu suyirat wa idza al-isharu uqilat wa idza al-wuhush hushirat hadda dabbobin za a tayar da su an gane ko ya za a tayar da masu imani yawma nahshurul muttaqina ila ar-rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda kaga alhashrikin nan da dabbobi da kaza da kaza za a tayar da su ga yadda za a tayar da mutane ga lokacin da za a tayar da mutane akwai alhashrul awwal kafiroto farkon alamomin tashin alkiyama wuta za ta taro mutane ko ba haka ba akwai alhashru sali za a zo wajen hisabi akwai alhashru salis wanda za a gaggaba mutane imma ila aljannati wa imma ila an-nar kaga dole irin waɗannan abubuwan sai ka fahimce su a cikin alkur'ani an gane ko وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم كغرغدي وأن دسك جسرون أغغبا سو كوكما أ tattara su a kora su zuwa ga ubangijinsu laysa lahum min dunihi waliyun ba su da wani waliyi an gane ko fa'ilun ne wato wani lokaci fa'ilun a cikin larabci ko ya zamanto bi ma'ana al-fa'il ko ya zamanto maf'ul al-waliyu shine masoyi al-waliyu shine an-nasir kuma mai taimako to an ce wannan waliyin ka ne wato tuwalihi wa yuwalika akwai sabab wanda yasa kake walitaka da shi wato shi ko yake walitaka da kai Allahu waliyul ladina amanu ko ba haka ba Allah shine waliyin masu imani saboda mi saboda suna yi ma Allah wato biyayya sun tsaye da tauhidi ba sa shirka to kuma shi ma Allah waliyin su ne dan saboda mi Allah yana taimakon su ina fata an fahimce ni to kaga kalima ta wilaya kenan fa'ilun ne in mun kalli su sun yi ma Allah aiki sun zan waliyan Allah wato bi ma'anan fa'il in mun kalli kuma Allah yana taimakon su sai zamanto bi ma'anar maf'ul dole sai kai hasara fa'ilun imma bi ma'anar fa'il wa imma bi ma'ana al-maf'ul a wani lokaci wani lokacin kuma bai daukar wannan wani lokaci an ka ce fa'ilun to yana nufin wato kawai al-fa'il in ya zo kamar cikin sufofin Allah wani lokaci baya daukar wannan ma'ana inda an ka ce Allah subhanahu wata'ala wallazina takhadhu min dunihi awliya Allahu hafizun alaihim Allahu nan Allah hafizun fa'ilun ne, to nan bai ɗauka maf'ud, domin in ka ce mahfuz bai ɗauka Allah ana tsare shi don babu wanda ya isa tsare Allah, Allah ne ke karewa. Inna rabbi ala kulli shay'in hafiz. Ina fatan kun fahimta, to da haka kan a zo kullun ka zo ka ji an ce wato abin nan wali wannan yana ɗauka fa'id yana ɗauka maf'ud. Al-maula yana ɗaukar wanda an ka taimaka yana ɗaukar wanda ya taimako fa ni'mal maula wa ni'man nasir shi yasa malaman fiqhu a cikin babin fiqhu sai ce maulal a'la da maulal asfal maulal a'la shine mai bawa maulal asfaru shine ba wanda za a yantar domin in an barka haka kawai almaula ba za ka iya bambanta su ba laysa lahum min dunihi wali ba su da wali waliyantaka kala biyu to shaykhul islam ibnu taymiya ya yi littafi al-furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ir shaytan akwai waliyai na Allah akwai waliyai na shaytan dan haka dole sai an bambanta su ba duk mutumin da ya iddia'in walitaka ba ake saka masa a ce tayi قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين من فهمت أن الله ولي ما سو إيماني لي الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور سوكو كافر ري والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وسننكما شيء الله يتي الله ولي الذين آمنوا sannan Allah ya ce zalika bi anna Allah maulal ladina amanu wa anna al kafirina la maula lahum to amma kuma cikin wata sura sai ce summa ruddu ila Allah maulahum al haqq za a mayar da su zuwa ga maulansu shine Allah to kaga alqur'ani sun da yace to kai aji na an ce Allah shine waliyin kowa kuma an ce al kafirina la maula lahum kaga za mu yi da wannan sai an ka ce a'a nan da an ka ce wato summa ruddu ila Allah maulahum al haqq Allah waliyin majibincin lamarin kowa ne don babu abin da zai faruwa sai da izinin Ubangiji. An gane ko, amma waliyun ladina amanu saboda sun yi imani da shi ba sa shirka suna ibada, to Allah waliyun su ne zai taimake su. An gane ko, amma da anka ce wa annal kafiri na la maula lahu, ba ana nufin ba su da waliyi ba, Allah ba waliyin su bane ta hanyar taimako, sannan suna da waliyai waɗanda suke waliyantaka da su auliya umu tawut amma ba su amfanin su da komi domin ba walitaka ta gaskiya bace za a bata in bukata ta kare kuma za a tsine ma juna ranar tashin alkiyama al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqina laysa lahum min dunihi waliyyun ba su da wani waliyi wala shafi'un kuma ba su da mai taimako su waɗannan la'allahum yattaqun dan saboda su ji tsoro su ji tsoron Allah su ji tsoron azabar Allah subhanahu wataala wannan aya ba za ta samu bayani irin yadda kamata ba sai sati mai zuwa in Allah ya kai mu da rai insha Allah ta'ala abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta muna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh